إلا اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم ci gaba da wannan karatu namu wato a cikin wannan abin nan a tafsiri namu da muke gabatarwa a cikin wannan falo namu na almasirar jega yau wato ranar talata sha takwas ga watan ramadana hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai mana roƙonka Allah da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah da albarka sunayenka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana tsoronka da ibadarka da ikhlasi ka raba mu da sabonka da sha'awar sabonka ka towa mana asiri ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyanmu nan duniya kuma da lahira jiya muna nan cikin abin nan suratu ankabuti idan ba ku mance ba rigima ta yi rigima tsakanin annabi ludu da jama'a ce sai ya ɗauki buta rabbi ƙala rabbin sunni alaƙamin musulmi yana ta addu'a ya Allah ka bani nasara akan mutane almusidi na mabannata ka bani nasara akan su to yana nan yana ta addu'a don da kaga abin da ya yi ƙarhin ka koma ga wanda ka san ya yi ƙarhin abin nan Allah kenan subhanahu wata'ala to yana nan yana ta addu'a sai azaba ta zo da za a halaka mutanen nashi walamma ja'a rusuluna Ibrahima bil bushra lokacin da mandanin mu ta zo mu Ibrahim da bushara shi kuma Ibrahim mai gida Annabi Lutu shi kuma yana ce yana ta addu'a damuwa ta wato tana da yawa cikin damuwa ta akwai bida haihuwa shi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana can yana ta addu'a rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin shi addu'a ce ta bida haihuwa ta shi ko almajiri ne addu'a ta yi ta ɗaya rai ne ya tsira shi ma magana haihuwa ya kai bai dai samu ya tsira don wanda ya ga an ɗauki mataki na halaka shi ya san Allah ɗaya ka iya hana su halaka shi don haka ya koma ga Allah to sai ga mala'iku sun zo da wannan bishara don su kawo ta ga annabi Ibrahim a an sha addu'a annabi Ibrahim kuma an sha addu'a annabi Lutu lokaci guda walamma ja rusuluna ibrahim lokacin da manzannin mu suka zo na mala'iku ga ibrahim bil bushra da bushara game da wannan da da yaddada kalu bayan sun gama gaisawa da shi sun yi mai bushara sun kare to za su taya sai sun kace to za mu koma inna muhliku ahli hazil qarya amma ha za mu halaka mutanen wace alƙarya ta sazo mu inna ahla lalle mutanen alƙaryar nan kanu zalimi ne sun zama mutane azzalumai to ibrahim dattijo na shi kuma ludu yaro na shi yasa annabi ludu ya nemi a kashe mutanen nan shi huta saboda matsayi ne na yaro yayi wannan addu'a shi ko ibrahim dattijo na kala sai ya ce alƙaryar sa zuma za ku halaka suka ce ya ce to ku tsaya ku jiya inna fiya ludan cikinta akwai annabi ludowa kun ga shi babban abin da an gaba gare shi wannan almajiri nashi inna fiha ludan lalle cikinta akwai annabi lutu kalu sai suka ce na hannu a alam bi man fiha mu mun hi ka sanin kowa a ciki ne Allah da ya aiko mu za mu hallaka wayannan mutane na hannu a alam bi man fiha shi ludin nan da ka sani lano najjiyannahu wallahi za mu tsirar da shi wa ahlahu za mu tsirar da iyali ne illa mar'atuhu banda mata te kam kana mina gabiri na ita kan ta zama cikin waɗanda za a bari cikin azaba ita kam gaskiya ba za a tsirar da ita ba kun ga tun daga nan sun haɗa mai to dama shi bai da damuwa da ita tun da duk inda ya gaba zai mata kai bai taɓa yin gaba tare da ita ba saboda haka da suka gaya mai za su haɗa kata bai ci komi ba walamma an ja an rusuluna ludan lokacin da manzanninmu suka zo ma annabi ludi yanzu ga sunan sun bar gidan annabi ibrahim dada alaihi salatu wassalam sun ta sama birnin sa zomo ibrahim yana madinatu ibrahim can filistin to yanzu sun bar wuri ne ga sunan sun dawo baya zuwa wato sazo to lokacin da manzannin suka iso aka ce mu annabi ludo ana sallama sai ya taho ya ga masu sallama sai ya ga mala'ikuna sai ya ga mutane na masu alama da yara matasa kuma masu huska mai kyau wa'anda mutanen gari ne irinsu suka bida to si abihan sere ne ya ɓaci da zuwan bakin gadon wato yana tunanin abin da zai auku wadaƙa bihin zar'an sai ƙirji ne ya kunci da zuwansu sai sun ka lura ba rai ne ɓace yake wa ƙalu sai suka ce la ta haf kakka ji tsoro wala ta hazan kakka yi baƙin ciki abin da ya kawo mu shi za mu yi inna muna juka mu za mu tserar da kai wa ahalaka da kai da iyalinka duka za mu tserar da kai yana da ɗaya guda biyu to za mu tserar da ku in lamara a taka amma haban da matakka kanan nuna gabiri na ita ta zama cikin waɗanda za a bari nan garin to wanda ko duk an ka bari garin halaka garin za a yi duka wanda ya fita da garin kamin zuwa azaba to shi ɗaya zai tsira amma duk wanda an ka bari garin halaka shi za a yi to sai ya tambaye su idan kun tserar da ni to su mutanen garin miza ku yi musu suka ce inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan mu za mu saukar da bala'i na azaba mai tsanani ga mutanen wannan alƙarya minas sama'i daga sama wato kayan an taho da su amma mu in mai isa za a kawo su yanzu babu sunan ga hannunmu mu mina sama'i za a sauko su za mu haɗuwa da za a yi mu wakilai ne a aiko mu don sun ce daga sama don kai ya roƙe su wani rangwame kayan ba gare mu suke ba za a saukar da su mina sama'i daga sama to me ad dalilin yi musu wannan azaba qur'ani ya ce bai ma kanu yafsukuna saboda fasikancin da suke yi kun ga fasikanci yana cikin dalilai wayanda ka kawo azaba ga ƙasa shi yasa abubuwan duk da kuke gani kar ku ɓaci kowa ku ɓaci kanku kun ka kawo su bima kanu yafsuqun fasikanci yana sa Allah shi ragargaza ƙasa gaba ɗai komi ya lalace to haka ko an kai shi kan dai ya gaggama kayan ya wuce to ke ba ke tashi ta ce ban tashi ba ba ki zuwa ta ce ita ta hiyarka ta haka ta hiya daban tau daban shi ka mai gida ya kakkaɓe riga ta tun da dai an haɗa mai ita kuma ‘yar taurin kai tana nan tare da mutanenta tun da ba a ƙidarsa guda da shi ba illa dai annabawa ba su sakin mace sai allan da ya ce su aure ta ya ce su sake ta mala annabi luɗa na wucewa daga baya an kace sai ta ji tana son ta bi shi kuma ko da ta fito ya yi nisa ta kusa ta cin mai sai bala'i ya fara saukowa sai ta waiwayo ta cewa ƙauma ya mutane na ta ga bala'i na saukowa sai wani ɗan duci na bala'i ya faɗo mata, ita ma sai tammace nan an ka huta. Allah ya ce, To, walaƙar tarakana mina, ita ma kahira ta, amma an hallaka gari duka, ita ba a hallaka ta ba, alaƙa da mut- da mutumin kirki yana taimakawa kun ga ita ba mutum ne ƙwaraita ba amma an hallaka mutanen sai ta ce wa ƙauma kun ga wannan ya nuna ba halaka ta ba saboda albarka alaƙarta da mutumin kirki daɗa daga nan wannan jinkiri da an kai mata lallai ta ga abin da ta gani sai azaba ta zo mata sai an ka hallaka ta kamar dai wanda kun ga dan gida annabi nuhu an ka hallaka kowa da kowa shi an ka bar shi shi ɗaya rage cikin duniya wanda ba a kashe ba kuma kashe shi za a yi saboda albarka ubanai don tausaya mu ubanai an kai wannan to in Allah in ka bi Allah ya soka to ko kahina Allah ya matso kusa gare ka sai ya raga mai ko kahina Allah ya matso kusa gare ka sai ya raga mai walaqad tarakna minha ayatan bayyinatin lalle lalle mun bar aya bayyananna cikin wannan alƙarya liqaumin yaqiluna ga mutanen da suke da hankali yanzu haka an ce idan aka biyo wurin akwai ruwa kwanci nan garin su don wato wuri na jigawa babu itace yanzu haka akwai ruwa kwance wurin yanzu haka maganar da aka yi amma babu abin da ka rayuwa cikin ruwa malam abokar gumi Allah shi mai rahama ya ce ya ta wurin ya tahi da kai ne wurin ya ce amma har da kwaɗo ya shiga cikin ruwan nan mintoci kaɗan ya mutu azaba ce ga ruwa amma duk abin da ya shiga cikinsu yana mutuwa Mm. ba ba za ta kau ba ai to cikin wannan akwai aya wato liqaumin ya aqiluna ga mutanen da suke da hankali wayanda da hankali to wannan aya ce gare su wanda suka gane saba ma Allah da gangan musamman dai babban sabo wato fasikanci bima kanu yafsukun musamman babban sabo don ƙananan sabo Allah ya sani mutum bai ya tsere musu ya ce illallaman banda ‘yan ƙanana-ƙanana ‘yan kalle-kalle da abin da ya kama da su wannan mutum bai ya tsere ma irin waɗannan abubuwa da ‘yan saurare-saurare abin da bai kai ya kawo ba ko makaho kake ka zanna wani wuri sai ka ji wata magana wadda baka yi nuhin ka ji ta ba amma sai ka ji ta to ita rayuwa ba a dora marai abinda an ka san ba ta iya hana kanta gare shi saboda haka irin wa'annan ƙananan laihuka Allah ya ce to illan laman banda yan ƙanana ƙanana su ya yahe su Allah ka yahe mana wai lama da yana mun ƙari darasi kenan akan sura a kan ƙisar annabi ludu kun gani da rigima su da komi da ƙarshe dai annabi ludu ya samu nasara kansu to Allah roƙonka maka da albarkar sunayenka yadda ka ba annabi ludu nasara ka ba shi rinjaye akan abokan jayayya ta Allah da albarkar sunayenka ka rinjayar da mu akan maƙiyanmu musamman dai babban maƙin gana mu da ba mu gani ne shi yana ganin mu wato Iblisu. Allah ka shiga tsakaninmu da shi da rundunoni ne, sauran maƙiyanmu waɗanda muka gani su ma Allah ka shiga tsakaninmu da su, ka ba mu kariya da tsaronka daga shirin kowa da kowa, kuma ka taimaka mana da albarka sunayenka abinda duka ce kana ba su a cikin azumin ga Allah ka ba mu shiya. Allah zahi ya dawo. Allah ka kawo mana sauƙi ne. Zahi ya dawo, Allah ka kawo mana sauƙi ne. Shirutar da a cikin zahi, Allah ka yi mana maganinta. Kawa sauran jama'a musulmi baki ɗaya maganinta. Wannan gari namu da ka taimaka, Allah ka ƙara taimako ne duk wani ciwo na zahi, Allah ka kare maka kare garin nan namu, ka kare dukkan ƙauyuka ne da albarka sunayenka. ƙauyukan da ka jarraba mun roƙe ka Allah su ma ka gusan musu da wannan damuwa. Mu kuma da ka sauƙaƙa ma mana roƙonka Allah ka ƙara sauƙaƙa mana, ka buɗa mana ƙoyi na alheri wadda ka buɗa ma annabi Ludu. ka ƙarfafa mu da ka ƙarfafa shi rigima da tashin hankali ba su sa ya ja da baya ga addini ne ba mu ma kai mana irin wannan taimako to sai kisa annabi shu'aibu wa ila yana kafin shu'aibu ka ambata ma'aika annabi shu'aibu zuwa ga mutanen madayana ma'aika musu akafin shu'aibun dan uwansu annabi shu'aibu shi annabi shu'aibu dan uwan mutanen madayana na ga nasaba amma ba ɗan uwansu na ga addini ba. Waƙala ya ce, Ya ƙaume Abdullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah, warjir yawon al'akhira kuma ku yi kwaɗayin ranar lahira. Warju al-yawon al'akhira ku yi kwaɗayin ranar lahira, walata a saufil addi, wato kada ku yi ɓanna cikin ƙasa mafsidi na kuna maɓannata. Ku rage ɓanna cikin ƙasa, kun ga ɓannan nan cikin ƙasa ita ta kashe mutanen annabi Nuhu. ita ta ɓannan nan ta kashe mutanen annabi hudu ita ce ɓannan nan ta kashe mutanen annabi salihu kuma ita ta yanzu yanzu ta kashe mutanen annabi ludu cikin wannan darasi namu duk ɓannata saboda haka kada ku zama ɓannata abinda duk kun ka gane kuna yi shi mutum gajiyayye na kuma Allah ya sani Allah ya san mutum gajiyayye na amma hanya aka son a shi gare ta abubuwan da kun kasan kuna yi waɗanda ba daidai ba ku yawaita tuba ku yawaita istighfari lailan wa naharan ku yi ta istighfari Allahumma gafirli Allahumma gafirli can ka shagala in an jima ka farka ka koma maimaitawa shagalar babari ta kai ba babarin shagala ka kai ba to duk lokacin da hankalinka ya dawo sai ka ɗan taɓa Allahumma gafirli Allahumma gafirli kai ta maimaitawa shi Allah abin da ya kaso kenan kenan ka yadda mai sabo kake to shi ko muddin ka yadda kayan mai laihi yace shi ko wa huwa ya gafiru dhunuba jami'a shi ko yana gafarta zunubai baki daya abinda abbai so taurin kai abbai so wani ka tuba to mi muka kuma ga masu babban laihi can to kaji irin wanda ya kaso wanda ya kama da azaba don wanga muguna yana yin abinda ka husata Allah wai yana ganin ba komi na ba to yanzu wanda ya husata Allah shi ko Allah zai husata shi sai ya samu wani abu ya kaɗo mai wanda ka hirgita shi Allah shi ta harkoki ne babu ruwa ne da shi shi goyi ta fama da bakin ciki da tsoro da hirgita wannan duk ba ruwan Allah da shi amma in dai ka zan kana kula da gehe ne lokaci ba lokaci kana nan kula da gehen kana ta kana ta tuwa kana ta istighfari mutum gajeye ne kamar ne ka ambata muku wa mutum duka gajeye ne na gaya muku in muku mance ba wani karatu da ni muku tasha mutumin nan da Allah wanda ya roki Allah ya taimake shi kashe saba ma Allah ko so guda ya shekara 70 da wani abu ko da uku haka bai taba yin sabo ko da guda ba ko sabo da guda bai yi ba sannan ya ce ma Allah ya roƙai ya kashe shi yana sallah ya hita ya baggari ya hau teku ya te wani wuri tsibiri cikin ruwa da itace sai ya shige ciki ya kama sallah har mutuwa ta samu ya mutu goshi ne na ƙasa mai gidanmu ya ta ya gane shi to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mai shiga aljanna da rahamata ya ce da rahamaka wato yana da ja da ramaka inda ya shiga aljanna da aiki na tunda ban taba saba maka ko so guda ba kun ga yana da sha sai an ka ce Allah da hikima sai ya ce to a dawo da shi an yi haka na har sau uku da shi ka shiga da rama yana haɗu ya ce ya tawo a yi bahasi an ka fara bahasin ido ne kawai ibada ga ta shekara saba'in da uku bata biya jinga ido ne ba ganin da ya yi ceto ibada ka ta ƙari sai mi sai wuta ko mala'iku ku kai shi wuta an ka ja shi yadda da gaske wuta sun kai da shi ya ce bi rahmatika ya Allah ka sa ni aljanna da rahama ka ya ce to a dawo da shi yanzu ya yadda ya yadda yanzu yana aljanna to ita rayuwa haka nan na take mutum duk da kun ka gani gajiyayye na kun ga shi yana ganin bai yi sako ba don haka shi ka bin bashi ba bi ne aka yi ba ko da an kamar da bahasi ashe bashin da aka bi ne ya an kasa dubu bai biya kashi guda ba to mutum duk ka gajiyayye na abinda dai aka so ku yadda da Allah shi a Allah ku yadda da Allah shi a Allah sannan ku yawaita istighfari da tuba gare shi to za ku ga alheri ko kuma malana annabi shu'aibu yana masa wa'azi da suke manyan mutane na yan kasuwa na fakar da buhu sai sun ka karyata shi shi kuma kun san cikin annabawa annabi shu'aibu na cikin manyan attajirai cikin annabawa shi attajiri na ba wai karamin alhaki na ba ko cikin su babba na shi yasa kuka ji yana cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaaku an abinda naka cewa ku bari na riba ba son naka ni an hana ku ni in yi ba don kamar da suka gani tunda shi mai arziki na kuma tatacce mai arziki to su ba su da hankuri masu arziki na ji da kai su kai shi ba mai arziki na suna ƙayyata shi yace ni ko ka ƙayyata suka ce yace Allah ka kashe su ba aka zato man rajaba sai girgiza ta kama su an ka girgiza gidajen su bayan ya hita da gari shi fa azba wa fi darihim jasimina sun kawai gari cikin gidajen su kowa gurwane ya mutu kowa gurwane ya mutu a iyata ya ta shi Allah da hikima yake ko da mutane yana aika musu mutanen da sun kadace da su su masu arziki na talaka bai iya musu wa'azi shi yasa sai ya aika musu mai arziki dan uwansu ya tawo ya soma wa'azi an ka cashe ta da shi da su Allah ya gafarta mana wa adam wa samudan da kuma adawa da samudawa wa qad tabayyana lakum min masakinin haqiqa ya bayyana gare ku daga gidajensu domin gidajen adawa na nan gidajen samudawa na nan amma su an kashe su wa qad tabayyana lakum min masakinihim haqiqa ya bayyana gare ku daga gidajen su wa zayyana wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shedan ya kawata musu ayyukan da suke yi mara kyau fasaddahu an sabili yaddanne su daga hanya wa kanu musabsirina kuma sun zama mutane masu basira mutanen suna da basira kamar da kun ji Qur'ani ya faɗa amma duk da haka basira su ta zama ta banza ba su yi unhani da basira su ba sun kai abin da ya zama sanadiyar halaka su shi kenan sai Allah ya halaka su sannan wa ƙarunu sannan da alhaji ƙarunu dai tarihi ne ya gabata a baya wa fir'auna da babban mai mulki wato fir'auna wa hamana da kuma waziri na hamana wala karja ahum musa bil bayyinati lalle musa ya zo musu da dalilai bayyanannu fasakbaru fil addi sun kai girman kai cikin ƙasa su ma dai wa ma kanu sabiqina basu zan waɗanda sun ka tsere ba su ma dai basu tsere ba Allah ya kama su to kun ga duk mutanen ga da muka lissafto Allah ya ce kowane gari kowace ƙasa da kun kaje mun kawo mai hitina wa kullan akhazna bi dhanbihi kowa da zunubi ne mun ka kama shi saboda haka duk abin da kaga ya same ka kakka bace kowa bace kanka fa kullan akhazna bi dhanbihi kowanne mutum mun kama shi da zunubi ne wa min wa man arsalna alaihi hasiban cikin su akwai wanda muka aiko ma duwatsu daga sama muka jihe su har lahira wa mana wa mana aka zato sai ha cikinsu akwai wanda tsawa ta kama su tsawa an kai musu sun ka mutu wa mana wa man khasamna bihi al'adda cikinsu akwai wanda mun ka shahe ƙasa da shi aka bude ƙasa sun ka shige wa mana wa man agarakana cikinsu kuma akwai wanda mun ka noce mun noce su cikin ruwa sai lahira ba su hitowa sai lahira Allah ya ce to wa ma kana Allah li yadhlimahum Allah bai kasance yana zalunta su ba duk waɗanda da kun jiya, Allah bai zalunci kowa ba daga cikin su wato babu wanda Allah ya zalunta subhanahu wata'ala daga cikin waɗanga mutane kowa laihi ne ne ya kama shi walakin kanu an fi sahun ya zalimun sai dai kawunansu sun ka kasance suna zalunta saboda haka in ka ga ka samu matsala kowace iri ta kakka ɓaci uban kowa ɓaci ubanka kai na adda laihi kai kai yi laihi Allah da zunubinka ya kama ka Allah bai kama kowa da zunubin wani kowa da zunubi ne Allah ka kama shi saboda haka abubuwan da kuka gani na rashin kuɗi ku ɗauki buta ƙwarai ku yi ta yin fari. abubuwan da kuka gani na rashin kasuwa yanzu babu kasuwa in an kasa kaya mutum shi ta zama babu masu sayi masu sayi ka akwai su kuma suna nan suna sayi naka na abba a sayi ɗauki buta ɗauki buta shekaran jiya ina magana da wani ya ce an kawo mai kwantina kaza ya ce wallahi malam kwantino ne nan cikin kwana uku sun ka ƙari ya ce wallahi cikin kwana uku da sun ƙari to babu ciniki ya sai suwa kai dai akwai laihin da kai mai ya baka kasuwa akwai laihin da kai mai kuma kowa mun kama shi da zunubi ne shi yasa za ka ga wani yana samu kai ba ka samu to bari ɓaci na shi suwa ne aka so mu ba a son mu yanzu mu an gama da mu wasu an ka jawo mu yanzu babu ruwan kowa da mu yanzu mu amai she mu madaddala an hita batun mu yanzu zunubi na kai mai ta tafi ba ya dawo da kai shi ka ba suwa bari ganin lahin kowa duk abin da ya baka ba mai iya hana shi ma yabta Allahu lin-nas min rahmatin wala mun sikala duk abin da Allah ya buɗa mutane na rahama ba mai iya rike shi saboda haka wa ma yumsiku wala mursila lahu min ba'di abinda ko ya rike ba mai iya sako shi bayan Allah ya rike shi saboda haka bari ganin lahin kowa laihin ka na ya kama ka da shi ga mutane nan na ta ɗoku kaya suna sisuwa suna ta ɗauko kaya suna saisuwa kai kana ɗaukowa ba ka saisuwa ga mutane nan na ta samun jari suna sana'a kai ka kasa jari to shi na abbai baka mai jari na abbai baka jari ba saboda ka tuba mai faɗa mai kayar da mai laifi kake kuma faɗa mai kayan laifi amma ka roƙi rangwame a yi maka rangwame a yahi ma ka bari amma ka ce wai kai baka bari wai to laihimi ne ni ban da shan giya ban caca ban da dan mata matsayaci halan giban nan da kai ka kana bace oban mutane wurin da haka zama bai hiza na layi ba bai yi abin nan caca laihi ba bai yi sata laihi ba kai zanna wannan kana bace bace ina gaya maka ko shaƙe kila ko mai shaƙewa kila bai wuce ka ba ko shi kila bai wuce ka ba kana daga baka lahi baka lahi in kana daukar buta ka ce ka tuba ka ce ka tu to wa kaka ne adda lahi tunda ba kai kai ba kai lahi to wa adda lahi Allah ko shi da ya hana ma ko sai ta yi ni ka waɗi to ƴan uwanka su gane komai sunanka jama'a ku ji tsoron Allah ku mai da ku ga Allah kwagga ya hito bai samu bai san akwai laihin da ya yi mai basuwa ya san akwai laihin da ya yi mai basuwa shi mai basuwa na ya ce inna Allah huwar razzaku hakika Allah shi an mai basuwa shi an mai azitawa saboda ka ko mace da kuwa ganin mijin tana kawo mata Allah ya bashi Allah ya ce shi an razzaku ku bar ganin wai yana ba zuwa wallahi ni lalurorin gidan ka sai ishe ni matsayaci ni na zan ka shiki lalurorin gidan ka sai ishe ka wallahi lalurorin gidan ka sai mai yawa ni ba san wanda zan yi ba ba ka san wanda za ka yi ba godiya za ka yi in ba ka sani ba an haɗa ma sai ka yi godiya don ka lura da kyau yau in kan mutu yau ɗin ga in kan mutu ba ka da ku ƙwara abinci in Allah so matanka da ɗiyanka zuwa aji ba sai sun yi kalashi suka kwana a inda kana gane da ka gane shi ba kai na ka bai ba wanda ka ba su a nan eh da ya- in ya aiko sai ya baka yanzu ba ka nan ya biyo ta hanya ya kawo musu to abinda aka sai ka dawo kana wani wala ni lalurin gina ka sai ka ce ka ba su ya an ka baka sai ka kai musu ya an ka baka magana ka to wajen mai shayi ka yi zaune wallahi yau yau wato a- a ƙwangani ka kwaɗayi kai buge min kwai ɗabiya ce ka ci guba uwa wuta mai hanani cikin ciki ka ci guba uwa wuta mai hanani cikin ciki M- a- abincin matan nan na an ka baka kacai Allah ya gafarta mana matalar lazina ta ka zo min duna na auliya
اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون matsalar ladina ta ka zo min duni la auliya misalin waɗanda sun karke wani wanda ba Allah ba auliya auliya na wato abin bauta aka ni waɗanda sun karke wani abin bauta wanda ba Allah ba misalin su ka matsalar an kabuti kamar misalin gizo-gizo shine an kabuti ita ka rabbaita ta riƙe gida gida an kabuti gidan gizo-gizo idan an ka kori gizo-gizo ya shige ciki babu inda ka ɓoye shi in kai na ka biyo shi duk inda ya tsaya kana gani ne cikin gida ne duk inda ya tsaya kana gani ne kaga gida ne bai kare shi in an ka sako da ruwa duk ɗan guda da an ka sako ya faɗo ga gidan gizo-gizo sai ya kai ƙasa in ya- in ɗan ɗan mai ƙarfi na ya kai ga gizo-gizon ƙasa zai na da shi shin jama'a min wani wanga gida to misalin wanda ya bauta ma wani ba Allah ba kenan bautar da ya babu unhwanin da take da shi gare shi wa inna auhanar buyuti lalle gidan da ya kowa rauni labaitu an kabuta gidan gizo-gizo laukanu ya alamuna inda sun kasance suna sani inna allaha إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم inna allaha ya alam ma ya da'una lalle Allah ya san duk abin da suka bauta min dunihi wanda ba Allah ba min shay'in ko mina na suka bauta da boye da abin da suka bauta da bayyane duka Allah ya sani wa huwa al-azizul hakim shine mabwayi mai hikima da izzaka da hikima ka Allah ka tusaya mana ka gafarta mana ka gusan mana da damuwa Allah ka gusan mana da damuwa karama da babba da izzaka da hikimarka ya azizu ya hakimu wa tilkal amsal وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون wa tilkal amsal yace wannan misalai da kun ji mun buga da gizo-gizo wanda kai ga ganinka gizo-gizo ba wani dabba ne mai amfani ba amma muka buga misali da shiya yace to nadribu halin nasi muna sanya wannan misalai na ga mutane amma wa ma ya aqila ba mai gane wa'annan misalai illa alalimuna sai malamai malamai su ne suka san mahimmancin misalan da muke sanyawa ka sa mu cikin malaman nan ya rahman khalaqallahu samawati خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين
khalaqa samawati wal arda bil haqqi Allah shi ya halicci sama bakwai da ƙasa bil haqqi da abinda annashi bai yi aro ga kowa ba bai nemi taimakon kowa ba wannan ya nuna Allah yana da ƙarfi ku dibi girman sama ku dibi girman ƙasa amma bil haqqi da kaya ne yayi ta inna fi zalika la'ayatan lalle cikin wannan akwai aya guda ɗaya kacin lil mu'minina ga mu'minai utul ma uhiya ilayka واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Otolo ma wuhiya ilaika mina kitabi ka karanta littafin da aka yi wahayi gare ka mina kitabi na littafi wato abin nan da aka yi ma wahayi to ka karanta shi ga mutane karanta musu abin nan da aka yi maka wahayi ya manzon rahama sannan wa aqimi salata kuma ka tsaye da sallah da kyau ya manzon rahama ka tsaye da sallah da kyau inna salata tanha anil fahsha'i lalle sallah tana hana alfasha wal munkari da munkari tana hana fahsha'i tana hana alfasha wal munkari da abubuwan kyama daban-daban sallah tana hana su wato tsare sallah da kyau yana taimakawa wajen nisanta abubuwa waɗanda ba su da kyawu saboda ka jama'a ku rika lura da sallolinku da kyau wato ku rika lura da sallolinku da kyau ya jama'a tsare sallah da kyau yana taimakawa mutum wajen gyaruwar halaye yana taimakawa mutum wajen gyaruwar ɗabi'u wala zikirullahi akbar kuma wallahi zikirin nan na Allah da a cikin sallah ya yi sallah girma akbar ya ɗara sallah girma wallahu ya alam ma tasna'un Allah ya san abin da kuke aikatawa duk abin da kuke yi babu abin da Allah bai sani ba ku tsare sallah ku da kyawu da wasu abubuwa da kuka ganin mana ta aikatawa sallah abba ta yi kyau ba ka ga mutum gudan babba da shi amma in ya zo wajen sallah ka kalle shi ka ga wanda yaka wargi da sallah wanda yaka wasa da ita bai iya tsayawa shi ta cikin natsuwa wannan na cikin abin da ka taimakawa wajen aikata ayyukan a ta'asa ai barayi da kuke gani suna yawo suna ta aikata ayyukan barna abin da ya sa sallah abba su yi sallah abba su yi shi ya sa duk abin da sun ka samu za a iske shi daga karuwai sai 'yan kayan shaye-shaye nan suka hallaka shi daga kayan shaye-shaye sai karuwai nan suka hallaka duk abin da sun ka samu saboda sallar su ba ta yi kyau ba amma in sallar mutum ta yi kyau to za ta raba shi da wa'annan abubuwa na barna gwargwadon kyawun ta gwargwadon wadda za ta rage mai wa'annan abubuwa in ka ga mutum na barna ya danganta ga rashin kyawun sallatai ko a cikin wa'anda ka sallolin za ka ga in ka tsaya ka kwantar da hankalinka za ka ga sallar wani ta ɗara ta wani to duk wanda ka ga sallah ce ta ɗara kyau to ka dibe shi ka gani za ka ga wajen barna za ka ga yana da dama bisa ga wannan da kaga sallah ce ba ta yi kyau ba to ku yi ƙoƙari gwargwadonwa da kuka iyawa wajen kulawa da ɗiyanku su yi sallah ya ku jama'a a wata rana su ne manyan wata rana to ku yi ƙoƙari ku ga sun tsare sallah da kyau musamman 'yan mata ku ga sun tsare sallah da kyau to har da mazan ma ku ga sun tsare sallah da kyau kun gani da dare za ku ga ma yara uwayensu sun fito sun taho sallah amma ka ga yara duk sun cika gode bai kuwa ɗai suka yi suna kokowa wanga bige wanga wanga bige wanga a gama ba su sallah to ku rika kulawa da abin ku wanda duk ya ji an ce ya turo ɗa ne masallaci bai yi sallah ba shi mai faɗa ya yi mai faɗa in yauka mai faɗa ba a daidaita ba gobe kila in kai ana daidaita dama abubuwa kaɗan kaɗan aka bin su a cin musu Allah ya taimake mu wala tujadilu ahlal kitab ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku yi mujadala da ku da أهل الكتاب wato kuma gaddama ba ta da kyawu illa billati hi ahsan sai da hanya wadda ta yi kyau wato hanya wadda ta yi kyau hanyar da za ku jawo su zuwa ga addini wato magana ta addini ba gaddama haka kawai ka haɗi bai yadda ba gaddama kawai ba ita ba illa billati hi ahsan illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda sun kai zalunci cikin su sun kai to da kin gaskiya bayyane wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ce ala kitabu mun yi imani da qur'anin da aka sauka gare mu wa unzila ilaikum mun yi imani da littafin ku at-taura da injila da aka sauka gare ku wa ilahuna wa ilahukum wahidun kuma da mu da kuwa Allah mu guda duka Allah ɗaya muke bautawa wa nahnu lahu muslimuna mu mun mika waya gare shi ko gaya musu wannan amma ba gaddama ba ita kan gaddama ko kauce mata gaddama ba ta da fa'ida Allah ya kare mu a nan garin wai na ga wasu matasa sun ka zanna a ban yadda a ni ma wallahi ban yadda ba wallahi ban yadda ba tunda isha'i hasahiya ta waye ba wani raɗa mana gane su da ido na ya wallahi ban yadda ni ma wallahi ban yadda haka aka ta yi ban yadda ban yadda hasuwa ya ta wayi tun da isha'i wanga ya faɗi wanga bai yadda haka an kai ta tun bayan isha'i hasuwa ya ta wayi na wallahi ban yadda to irin wannan gaddaba menene fa'idarta eh To gaddama ba ta da wata fa'ida ko barta. Allah ya kare mu wa kadhalika anzalna ilayka wa kadhalika anzalna ilayka alkitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
dama abin da yasa an ka hana gaddama don yana yiwa in gaddama ta ci zuciyar mutum yana iya kai ga inda zai karyata abin da a gaskiya ya zama kahiri Allah ya ce wa kazalika anzalna ilaykal kitaba haka dai muka saukar da littafi gare ka ya manzon rahama alayka salatu wassalam walladina atainahum alkitaba wayannan da mun ka ba su littahi to su yu'minuna bihi suna imani da littahin da aka sauka gare ka amma wa min haula'i cikin waɗanga mutanenka akwai man yu'minu bihi wanda ka imani da abin da aka sauka gare ka akwai ku wanda dan gaddama ne wa ma yajhadu bi ayatina babu komai musun ayoyin mu saboda gaddama ta illar kafiruna sai mutane kafirai kun ga shi yasa an ka hana gaddama don tana iya kai mutum ya yi muson abin da tabbas tabbas gaskiya na ita gaddama tana da irin wannan ta kai mutum ya yi muson abin da tabbas tabbas gaskiya na abin nan ya kuce ba gaskiya na ba to kwarai yana yi har rantsuwa yana yi saboda gaddama ya ce ba haka nan na ba kuma haka nan na to duk abin da zai iya kai ka ga haɗari irin wannan kauce mai rayuwa ce wato baka san wanda za ta kasancewa ba kauce ma abinda dukka ka tsoro Allah ya kare mu wa ma kunta tatlu min qablihi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttu bi yaminik wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka kasance kana karanta wani littafi kamin qur'ani ba kamin a saukan ma qur'ani babu wani karatu da kai wala takhuddu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama kun ga wannan ya nuna da hannun dama aka rubutu to baka rubuta ba idan inda ka rubuta da kankalar tabar mubdiluna da mabannata sun yi shakka su ce wallahi abin nan da ya faɗi shi ya rubuta shi to baka iya rubutu ba baka iya rubutu ba kuma ya an rubuta baka iya karantawa ba anta ummiyyun la takatubu wa la taqra kai ummiyi kake baka rubutawa baka karantawa in an aiko da takarda sai ka ce a karanta ma in za a aika sako sai ka ce a rubuta a aika musu ka faɗi wanda aka rubutawa idan la tabar mudilun bal huwa ayatun bayyinatun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm وما يجعل بآياتنا إلا الظالمون bal huwa ayatun bayyinatu a shi qur'ani ayoyi na bayyanannu rubutattu fi sudural ladina utul ilma cikin kirazan waɗanda aka ba ilimi shi qur'ani ayoyi na bayyanannu suna nan rubuce cikin zukatan mu'minai wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda ka musu da ayoyin mu bayan ta bayyana illa zalimuna sai azzalumai su dai ka musu da ayoyin mu ayoyin mu na qur'ani da ayoyinmu na matsaloli da ka zuwa ba mai musunsu sai a zalumai. Kun ga kamar abubuwa da muka gani cikin rayuwa haka, ka ga tsanani, ka ga sauƙi. To abin da ya yi kama da wa'yannan duka ayoyi ne, to babu wanda ka musunsu ya ƙi yarda da su illar zalimu na sai a zalumai, amma muminai da sun gani, ‘yan ma wanda ba su na sun san musiba ce. ma asaba min musibati illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim saboda haka da sun ga wani abu sun yarda da shi haka Allah ya kaddara babu wani musu tsakanin su da Allah haka ya kaddara Allah ya taimake mu wa qalu laula unzila alaihi wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آية من آيات من ربي suka ce me yasa ba a saukan mai ayoyi daga ubangiji ne kamar wanda aka sauka wa Musa sanda da hannu annabi Salihu aka bashi raƙuma ba Kulka ce, Innamal ayatu inda Allah, ai, irin waɗannan ayoyi wurin Allah suke, wa inna ma ana nazirin mubi, ni kuma da ma mai wa'azi nake bayananne, ku tambaye ni akan abin da aka aiko ni, wannan abin ayoyin wurin Allah suke, ku fiɗe su waje nai, ni abin da aka fiɗa gare ni, abin da aka gare ni. Awalam ya kafi him?
Awalam ya kafi mu Allah, عليك الكتاب الكلام إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفي shin har yanzu bai ishe su ba har yanzu ba su gane ba har yanzu ba su wadatu da wannan hujja ba shi ƙur'ani aya ne ai daga Allah zuwa ga manzon rahama aya ce anna anzalna alaykal kitaba mu mun saukar da littafi gare ka yutula alaihi ana karanta shi gare su har yanzu wannan ayat ba su ganta ba inna fi zalika la rahama lalle cikin saukar da qur'ani akwai rahama wa zikira akwai tunatarwa li qaumi yu'minuna ga mutanen da suke imani kulka babillahi baini قد راد الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قولك كفى بالله شهيدا الله يا إسي إذا مشيدا بيني وبينكم تكانينا دكم in dai kun ce ni ba annabi nake ba Allah a shaida in annabi nake Allah a shaida baini wa bainakun tsakanina da ku kuma Allah ya alam ma fi samawati wal ardi ya san abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa wallazina amanu bil badili wa'annan da suka yi imani da ƙarya wato kafirci abin bauta wanda ba Allah ba wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah suka kiyarda su kadaita shi da ibada ulaika humul khasiruna wa inna sune mutane masu hasara da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin su Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka da akhlasi Allah ka tosaya mana wayannan annabawa da kake muke ta karantawa kana ba su nasara ga mutanensu Allah roƙonka mukai ka ƙara salatinka da sallamaka gare su da kuma musamman mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mu uwayenmu dukkan zunubansu Allah ka gafarta wa matayenmu dukkan zunubansu Allah ka gafarta ma ɗiya da zuriyarmu dukkan zunubansu Allah ka gafarta wa masoya na kusa da na nesa dukkan zunubansu ka gafarta ma bayinka musulmi yare da manya maza da mata dukkan zunubansu da mu da su baki ɗaya Allah ka kama mana tarbiyyar ɗaya da zuriya wa'anga da ka bamu da wa'anda za ka bamu Allah da albarka sunayenka Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su roƙonka maka da albarka sunayenka Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mana su daga sharrin duk wani mai sheri da cutar duk wani mai cuta da makirci da kwalle-kwalle na masu makirci da kwalle-kwallen su Allah muna roƙonka ya Allahu ya wahidu ya ahadu ya fardu ya samadu ya qadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya muakhiru ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya baɗin ya wali ya muta'ali ya baru ya tawabu ya mantakimu ya afu ya rahuhu ya malikul mulki dhul jalali wal ikram ya muqsid ya jami'u ya gani ya muguni ya mawadi ya mani'u ya mawadi ya mani'u ya mawadi ya mani'u ya daru ya nafi'u ya daru ya nafi'u ya daru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rashidu ya sabur Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يدل عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أناتي أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقدي معروفه أبدا wala nuhsi lahu adada ka taimaka mana Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da damuwa duk wata damuwa da a cikin zukatan ga Allah ka gusar da ita Allah ka gusar da tsoro duk wani tsoro da a cikin zukatan ga Allah ka gusar da shi ka gusar da bakin ciki duk wani bakin ciki Allah ka gusar da shi Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka tosaya mana ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka anshi azumomin mu Allah ka anshi azumomin mu ka anshi sallolin mu ka anshi saura ayyukan da muke aikatawa kurakuran mu ka yahe mana gangancin mu ka yahe mana daidan mu ka karba mana ka gafarta mana ya rahman ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن